إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu daman zama a wannan majalisi, a wannan masallaci, sannan kuma a wannan unguwa ta bani fandu ta biyu a wannan gari na Niamey, domin gabatar da karatun wannan littafi na almanzumatul lamiya na Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wanda wannan shine zamanmu na hudu. wanda satin da ya gabata mun karanta baituttuka guda biyu waɗanda suke magana akan siffofin Allah ma'ana aqida ahlus sunna wal jama'a dangane da siffofin ubangiji Allah subhanahu wataala baiti na bakwai da na takwas inda yake cewa wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu والمصطفى الهادي ولا أتأول أرد أهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل wanda mun yi bayani akan sharhin wannan baitutuka guda biyu sannan yau za mu yi magana akan manhajin ahalus sunna wal jama'a wajen tabbatar da siffofin Allah ma'ana wannan baitutuka baituttuka ne waɗanda a cikinsu akwai bayani akan manhaju ahalus sunnati wal jama'a fi isbati sifat manhajin ahalus sunna wal jama'a a wajen tabbatar da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana menene wace hanya ce wani tsari ne na magabata ahalus sunna wal jama'a dangane da tabbatar da siffofin Allah wanda manhajin ahalus sunna wal jama'a dangane da tabbatar da siffofin Allah yana tsayuwa ne akan usul guda uku akwai ma'ana asulla guda uku wanda wannan manhajin yake tsayawa a kansu asali na farko shine al-isbat tabbatarwa ma'anan isbat shine ahlus sunna wal jama'a yusbituna lillahi ta'ala suna tabbatarwa Allah ta'ala kullu ma wasafa bihi nafsahu fi kitabihi duk abinda Allah ya suffanta ma kansa ya suffanta ma kansa da shi a cikin littafinsa shine alqur'ani mai girma aw wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama ko ko manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya suffanta shi da wannan abin da wannan suffa wa ahalus sunna suna tabbatar da wannan suffa duk suffar da Allah ya tabbatar ma kansa ita a cikin alkur'ani ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar wa Allah wannan suffa to a manhaji na ahlus sunna wal jama'a wannan suffa suna tabbatar da ita kamar yadda Allah ya tabbatar ma kansa wannan shine asali na farko game da abin da ya shayi tabbatar da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala. Asali na biyu kuma, attanzi ma'ana tsarkake Allah da dukkan abin da akwai tawaya a ciki ma'anarsa ahlus sunna wal jama'a yunazzihuna Allah ta'ala an kullin naqa'is dukkan abubuwan da suke tawaya ne ma'ana idan mutum ya siffantu da su to za a ga cewa akwai alamar tawaya ga wanda ya siffantu da waɗannan siffofin to ahlus sunna wal jama'a suna tsarkake Allah game da waɗannan siffofin. Siffofin Allah subhanahu wa ta'ala babu tawaya a cikinsu, siffofin Allah gaba ɗayansu cikakku ne, kammalallu ne, babu wata siffa ta naƙasa, ma'ana ta tawaya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma suna tsarkake Allah da kamantuwa da halittunsa, duk siffar da Allah ya siffanta kan shi da ita. to wannan siffar ta sha bamban da siffofin halittunsa siffa ce wacce ta dace da mi ma'ana da zatin Allah ba siffa ba ce irin siffar halittunsa ba alisunna wal jama'a wannan aƙidar su ce tsarkake Allah game da wannan asali na uku kuma shine alisunna wal jama'a suna yanke ma'ana ƙauna dangane da riskar haƙiƙanin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana alu suna wal jama'a sun yanke ƙauna haƙiƙanin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya san su, ba wanda ya san haƙiƙanin siffar Allah subhanahu wa ta'ala wannan Allah shi ya san siffofinsa. Ma'anarsa sun yanke ƙauna wajen sanin yadda siffar Allah take. Idan Allah ya ce, Ya daidaitu a kan al'arshinsa, to, ahli sunna ba su ce maka zaune yake ko tsaye yake ko kwance yake ko kuma kishinkiɗe a'a, Allah dai ya ce ya daidaita a kan al'arshinsa ko? To, daidaita wadda ta dace da zatinsa. Yaya ya daidaita wannan ba wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne manhaji na ahalus sunna kuma waɗannan su ne ƙa'idodi guda uku wajen tabbatar da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala a manhaji na ahalus sunna wal jama'a. To, a nan akwai abin da ya kamata mu fa'idantu da shi. Wajen abin da ya shahi kamar yadda wasu firak da wasu ‘yan bidi'a waɗanda suke juya ma'anonin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala akwai waɗanda suke yin taharif akwai kuma at-ta'til akwai at-takyif akwai at-tamthil waɗannan su ma ya kamata mu san ma'anoninsu da kuma matsayinsu a manhaji na ahlus sunna wal jama'a in an ce at-taharif معنسه شيني تغيير النص لفظا او معنى canza nassi wani dalili sai a canza shi ko a canza lafazinsa ko kuma canjin ma'anarsa wannan ana ce mishi at-tahrif da ka shi at-tahrif din nan ya kasu kashi biyu akwai tahrifun lafzi ma'ana lafziyun tahrifun lafziyun akwai canza nassi na lafazi yaya ake canza nassi ta hanyar lafazi shine az-ziyadatu fil kalima aw an-naqs aw taghyir haraka fil kalima ma'ana ƙara wata kalma ko kuma ƙara wani harafi a cikin wata kalma ko a rage wani harafi ko a canza haraka in domma ne a maida shi fataha in fataha ne a maida shi domma kamar yadda suka canza kalmar istawa wanda ya zo a cikin suratu taha da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce arrahmanu alal arshi istawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi ko sai suka canza kalmar istawa da istaula suka ce istawa ma'anarsa shine istaula kenan Allah subhanahu wa ta'ala na saman kome kaga sai suka canza kalmar istawa sai suka ce a ai bai dace a ce Allah ya daidaita ba saboda in aka ce Allah ya daidaita akan al'arshinsa dole a faɗi wani irin daidaita a zaune yake a kishinkiɗe yake a kwance yake a tsaye yake da sai suka ce kenan maimakon a ce istawa kenan sai dai a ce istaula kenan Allah ya ɗaukaka akan komai kenan Allah yana saman komai to kaga wannan a manhaji na ahlus sunna wal jama'a wannan ma'ana ɓatacciyar ma'ana ce haka kamar yadda ake canza ma'ana harakar damma kamar yadda ya zo a lafzul jalala na a cikin suratun nisa aya ta 164 da Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa taklima ko kaga Allahu shine mi shine fa'il kenan Allah ya ma annabi Musa magana sai suka ce a'a in aka ce Allah ya yi ma annabi Musa magana kenan as sun fanta ma'ana an kamanta Allah da halittunsa tunda kowa ya san mi yanda magana take in an ce magana kowa ya san magana ko sai suka ce sai suka canza wannan harafin ma'ana harakan nan ta zamma ta wa kallama Allah sai suka ce wa kallama Allah Musa kenan Musa shine ya ma Allah magana ba wai Allah ya masa magana kaga sai aka canza harakar wannan lafazin na lafzul jalala maimakon wa kallama Allah sai suka ce wa kallama Allah kenan aka ce wa kallama Allah kenan Allah shine ya mawa Musa magana amma aka ce wa kallama Allah Musa kenan Musa shine ya wa Allah ba Allah ya masa magana to wannan shine ake ce ma taharif lafziyu sai taharifun ma'anawi canza nassi a wajen ma'ana وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله شين أفسر لفظي نواني نسي أباش ما أند بائت الله سبحانه وتعالى ينهابا kuma ba wannan ma'anar ce ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba yake ne. Ko? Ƙwararri yaran da azamin ta da su na wajen. Kaman fassara kamar wanda ya fassara alyadu lillahi ta'ala bilkuwaci awin ni'ima ba Allah ya ce tabarakan lari biyadihi mulku ba yadullahi eh aiwa kenan bal yadahu mabsuutatan kaga Allah ya ce hannayensa buɗe suke tabarakan lari biyadihi mulku albarkoki sun yawaita ga wanda mulki yake a hannunsa a nan Allah ya siffanta kanshi da mi da hannu sai suka ce to in aka ce Allah na da hannu kenan yana da hannu irin hannun mutacin da an ce hannu kowa ya sa abin da ake nihi da hannu sai suka ce kenan in aka ce hannun Allah kenan an siffanta Allah da halittunsa sai suka ce kenan ba hannu ake nihi ba ana nihin mi ma'ana ƙarfi kenan tabarakan ladhi biyadihi almulku ma'ana alyadu anan suka ce alquwa ko kuma anni'ima sai suka ce bai kamata a ce hannu ba sai dai a ce karfi kenan yadullahi ana nihin karfin Allah ko kuma ni'imar Allah to wannan tafsirin tafsiri ne wanda yake batilun la yadullu alaihi shar'u wala lugha shari'a ba ta nuni akan irin wannan tafsirin ballantana yaren larabci da haka wannan bataccen tafsiri ne Allah ya ce na da hannu in ka zo fassara ka ce hannun Allah wanda ya dace da zatinsa magana cewa irin hannun mutane ba shi ake magana wannan bai shahe ka ba Allah dai ya siffanta kanshi yana da hannu kenan ka fassara Allah na da hannu hannu wanda ya dace da ni da zatinsa wannan ita shine manhaji na ahlus sunna wal jama'a wajen tabbatar da ni sufofin ubangiji Allah subhanahu wataala wannan dangane da abin da shari'a tahrif kenan sai at-ta'til me ake ni da at-ta'til at-ta'til shine nafi sifatullahi ta'ala kore sufofin Allah duk wata siffa da Allah ya siffanta ma kansa da ita sai a kore a ce ina Allah bai da wannan siffa kamar waɗanda suka riya cewa Allah subhanahu wata'ala baya yi wa Allah ya siffantu da wata siffa da haka suka ce Allah duk siffofin da Allah ya siffanta kansa da su a cikin alkur'ani ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da su a hadisansa duk waɗannan siffofin suka ce babu su ba gaskiya bane ba bai yi wa Allah ya siffanta da wata siffa daga cikin siffofin wannan shi ake ce ma at-ta'til to wannan ba manhaji bane na ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna ba sa korewa Allah siffofinsa suna mi suna tabbatar wa Allah siffofinsa to menene bambanci tsakanin at-tahrif da at-ta'til shine malamai suka ce abinda ake nihi da at-tahrif shine mi nafiyul ma'na as-sahih alladhi dalla alayhi an-nusus واستبداله بمعنى آخر غير صحيح kenan at-taharif shine a kore ma'ana ingantacciyar ma'ana wacce dalilai na alkur'ani da na sunna suka nuni a kansa sai a canza wannan ma'anar ingantacciya wadda alkur'ani dalilan alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi nuni akan wannan ma'anar so sai a canza ta da wata ma'ana da ba ita ba wadda ba ingantacciyar ma'ana ba wannan shine ake ce mami shine ake ce ma at-tahrif nan muna son mu nuna muku bambanci tsakanin mai at-tahrif da kuma at-ta'til sannan shi at-ta'til suka ce shine mi ta'ayi ta'ayin kayfiyatu sifa wal hay'a shine ayyana yanda siffa take da kamarta in suka zo wajen fasaran تبارك الذي بيده الملك ko ma'ana albarkoki sun yawaita ga wanda mulki yake a hannunsa sai su ce hannu irin na mutane hannu dai wanda aka sani kenan kaga sun ayyana sifar ko kuma misali ar-rahmanu alal arshi stawa Allah ya daidaita akan al'arshinsa sai su ce yana zamne akan al'arshinsa ko yana kishin kide ko kuma a kwance yake ko kuma tsaye yake kaga nan sun ayyana kuma sun nuna yanayin mi yanayi yanda siffar take kamar yanda waɗanda suke karkatattu waɗanda suka bar manhaji na aƙida ta ƙwarai ma'ana suke siffanta siffar Allah su ce siffar Allah nan ko hannun Allah shine kaza da kaza kuma ya daidaita akan yanayi kaza ma'ana a zamane ko kuma a'a a kishinkiɗe ko kuma a kwance wannan dukansa bataccen ma'ana ne saboda mi ba wanda ya san yanda siffofin Allah suke sai shi kaɗai halittun Allah subhanahu wa ta'ala sun jahilci wannan kuma bayyuwa su iya gane wannan bayyuwa su iya gane wannan ko kuma su riski wannan wannan shine bambanci tsakanin mi at-taharifu والتعطيل سيمزو آه سي التمثيل التمثيل شيني التشبيه كمن تعالى دوتها للتس كمر وند سيسوتي سمع معنى الله ياجي كسمعنا كمر إرن جم ba Allah ya ce sami'un alim ba in su ce kenan Allah na ji irin yanda muke shi kenan an kamanta jin Allah da jin mi da irin jan jin bayunsa aka kuma wannan kuskure ko kuma kulli shay'in halikun illa illa wajha sai su ce in sun zo wajen fassarar ma'ana huska sai su ce huskar Allah ka wujuhina ma'ana kamar irin huskokinmu kenan kaga an kamanta su ma'ana an misilta huskar Allah da huskar bayunsa to wannan kaga duka bai dace ba shi yasa daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa at-tamsilu a ammu min at-tashbih ma'ana at-tamsil misilta siffar Allah da ta bayunsa ya fi gamewa akan kamantawa saboda at-tamsil din nan yaqtadi al-mushabahati fi kulli al-wujuh ma'ana yana hukunta kamantuwa a cikin kowace irin fuska amma at-tashbih shi kuma yaqtadi al-mushabaha min ba'd al-wujuh ma'ana yana hukunta kama ta wasu fuskoki ba duka ba da haka sai suka ce kenan at-tamsil din na a'ammu min at-tashbih wannan shine manhajin ahli sunna wal jama'a dangane da mi dangane da tabbatar da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan shine manhaji wanda in mutum ya rike shi zai huta daga cikin ruɗu sai baiti na tara shi kuma yana magana akan wajibcin riko da alƙur'ani da sunna da watsi da ra'ayi in ga ƙur'ani ga hadisi ga sunna to mutum zai da ra'ayi kuma eh shi yasa ali bin abi talib yake cewa law kana ad-dinu bir ra'ayi la kana menene asfal al-khuffi aw la bil masih min a'la ko yace inda addini da ra'ayi ne ake yin shi ba wai da dalili ba da ƙasan khuffi ya kamata a shafa dan shi ake takawa ƙasa da shi ya cancanta a shafa akan mi akan saman kofi shi yasa qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah yake cewa qubhan liman nabada alquran wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtal yake cewa qubhan ma'ana yayi muni ko kuma ya zamanto addu'a ce Allah ya munanar da wa liman na bagal ƙurana wara'ahu ga wanda ya yi watsi da alƙur'ani bayan bayansa ma'ana ya ƙirƙo da alƙur'ani kenan wa idasta dalla in zai kawo dalili ya ƙulu ƙalal aqtalu sai ya ce al'aqtalu ya ce al'aqtalu aka ce sha'irun nasrani wani mawaƙi ne ba nasari wanda ya rayu ne a zamanin abin nan al'asur umawi a zamanin umawiya don aka ce al'aktar ɗin nan shi ne kalamun fasi mana ɓatacciyar magana ɓatacciyar magana ita ake ce mami al'aktar in zai kawo dalili sai dai ya ce wane ya ce kaga ya yi watsi da mi da alƙur'ani amma kuma ya yi riko da ra'ayin wani inan ba daidai ba ne ba a yi riko da alƙur'ani da sunna ma'ana a yi watsi da ra'ayi in dai ga nassi ga ƙur'ani ga sunna da haka ra'ayi bai aiki ko ba a barin alƙur'ani da sunna a yi aiki da ra'ayi wannan na daga cikin abin da ke wahalar da wasu sai mutum ya yi watsi da alƙur'ani da sunna ya riƙi ra'ayin wasu shi yasa kake ganin mutane cikin bata shi yasa Allah subhanahu wataala ma a suratul nur yake cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim su yi sauna su yi hankali waɗanda suke saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kada fitina ta same su fitina anan shine aka ce ridda saboda in mutum ya bar qur'ani ya bar sunna idan kaga sai mi sai ridda ko kuma wata azaba wacce take mai raɗaɗi ta same su da haka dalilan da suke nuni akan wajibci wajibcin riko da alkur'ani da sunna suna da yawan gaske daga cikinsu akwai aya ta talatin da biyu a ali imran Allah subhanahu wa ta'ala yana ce qul atiiullaha war rasul fa in tawallaw فإن الله لا يحب الكافرين kace ku yi wa Allah da'a da manzansa ku yi wa Allah da'a ku yi ma manza Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya fa in tawallau idan suka juya suka ibin alqur'ani da sunna ma'ana suka yi da'a ga Allah da manzo to ka sani fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah bai san kafirai ba mai watsi da alqur'ani da sunna ya ra'ayi sai wanda bai imani da su wanda kuma bai yi imani da alkur'ani da sunna ba yanan kaga dole zai kafirta a suratul anfal ma akan aya ta 20 Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku yi wa Allah da'a ku yi wa Allah da'a ku yi ma manzon Allah da'a wa la tawallaw anhu kada ku juya game da barin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa antum tasma'un alhali kuma kuna ji ana cewa ku yi wa Allah da manzo da'a kaga duka waɗannan dalilai suna nuna mana wajibci riko da alqur'ani da mi da sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine mahita kuma wannan shine tsira da dukkan wanda yake son tsira to yayi riko da alqur'ani yayi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya zo daga jabir Allah ya ƙara masa yarda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce tarattu fikum ma lan tadillu ba'dahu in ista'samtum bihi kitabullah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce na bari a cikinku na bar muku abin da har abada ba za ku ɓace ba bayansa in dai kun yi riko da shi shi ne mi sai ya ce kitabullah littafin Allah mai duk wanda ya riko da alkur'ani to ba zai bace ba har abada wannan shaida ce ta wanda ya zo da alkur'ani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka zaid bin arqama radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana tarikum fikum saqalai awwaluhuma kitabullah fihi alhuda wan-nur فخذوا بكتاب الله wastamsiku bihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ana tarikun fikum taqalaini yace ni zan bar yauna na biyu a cikin ku abu biyu masu yauni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace zan bar su cikin ku awwaluhuma na farkon su kitabullahi littafin Allah fihi alhuda a cikin littafin Allah shari'a take duk mutumin da yake neman shari'a to ya nemi shari'ar a cikin littafin Allah wan nur da kuma haske idan mutum na son haske na imani ya yi riko da littafin Allah da haka manzo Allah ya ce khuzu bi kitabillah ku riƙi littafin Allah wastamsiku bihi ku yi riko da shi na biyun shine mai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka malam da ya ce ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙabbaha ya munana wanda ya bar alƙur'ani bayan bayansa in an ce liman nabaza annabazu ana nihi ma'ana tarkul li'timadi alal barin dogaro da alƙur'ani da barin kawa dalili da alƙur'ani shi yasa asalin annabuzu shine at-tarahu shine kamar ma'ana kai watsi da abu kai jiha da abu kamar yanda yazo a suratul baqara walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun Allah subhanahu wa ta'ala yace lokacin da manzo yazo musu daga wajen Allah yana gaskata abin da yake tare da su wasu daga cikinsu sai suka yi watsi da ma'ana daga cikin ahalul kitabi sai suka yi watsi da littafin Allah bayan bayansu kamar ma ba su san labarinsa ba alhali kuma sun karanta labarin wannan littafin kafin ma ya sabka a cikin littattafansu wa idasta dalla ma'ana idan ya nemi dalili in an ce addalil shi ne ma yusilu ilal matsalo duk abin da zai kai mutum zuwa ga abin da yake nema shi ne ake ce ma addalil yana in ya nemi dalili ko kuma zai kafa dalili sai ya ce ƙalal aktalu shine kamar yadda muka faɗa al'aktaru shika ce sha'irun nasuraniyun asha fil asirin umaru wani mawaki ne banasari wanda ya rayu ne a lokacin umawiya daga cikin waƙoƙin da ake jingina masa yana cewa innal kalama lafil fu'adi wa innama ju'ila lisanu alal fu'adi dalila yace innal kalama lafil fu'adi magana a zuciya take ba a harshe ba yace wa innama ju'ila lisanu alal fu'adi dalila ma'ana an sanya harshe akan zuciya ya zamanto ma'ana dalilan amma ba wai harshe ne mai magana ba zuciya ita ce mai magana to wannan baitin na farko mu'tazila da asha'ira sai suka kawo dalili da wannan baitin akan kore siffar magana ga Allah subhanahu wataala suka ce saboda min alkalamu mahalluhul qalbi magana wurin da magana take shine zuciya kenan don haka Allah bai magana da harshe sai suka kawo dalili da wannan baitin na wannan sha'irin wanda yake nasarani suka ce innal kalama lafil fu'adi wa innama ju'ila al-lisanu ala al-fu'adi dalila sai suka kore siffar magana ga Allah suka ce Allah bai magana sannan akwai baitin da hayyo ake jingina zuwa gare shi yake cewa qadistawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi ma'ana qadistawa bishrun alal iraqi abin faranta rai ya ɗaukaku ma'ana ga mutanen Iraki ba tare da an yi amfani da takobi ba ko wani jini da aka zubar. Ko, kenan ma'ana sun samu nasara, sun samu ɗaukaka ba tare da takobi ba ba tare da zub da jini ba. To, mu'tazila da asha'ira sai suka kawo dalili da wannan baitin akan canza ma'anar istawallahu alal arshi da istaula sai suka ce kenan nan da ya ce ƙadistawa yana nihin ƙadistaula bishirin alal iraqi min gairi saifin wala damin mihraqi sai suka ce kenan istawa a nan ma'anarsa istaula to haka istawa da ya zo a cikin alƙur'ani ar-rahmanu alal arshi istawa sai suka ce istaula ba wai istawa ba ta gani ko da haka sai suka kore ma'ana daidaituwar Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai suka ba shi ma'anar istaula. Yana abin da an gaskiya waɗannan baituka guda biyu, wasu malamai suka ce baya cikin diwa ne na al'asƙalu. Ballantana ma a kafa hujja da su kuma wannan ma'ana ce ma mai rauni yana idan kuka duba wa'annan baituka a guda biyu ko kuma ma'anar wannan baiti da muka karanta shekul islam ibn taimiyya ya yi addu'a da mummunan abu na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya munana wanda ya bar riko da alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bar dogaro da alƙur'ani da sunna sai yana neman dalili ga waɗanda suke faɗa da addini waɗanda suke ƙiyayya da addini na daga nasara da wasunsu kamar irinsu al'asƙalu nasrani ko? wannan kenan yana saboda haka wannan shine ma'anar wannan baiti game da abin da ya shayi at-tamassuku yani bi bil kitabi was sunnah wa nabzu ar-ra'i saboda haka kenan eh, ina ganin nan ne ya kamata a ce mun eh, dakata saboda ƙurewar lokaci wani ya kama mishi wutan mu sai idan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu insha Allah rana ya ta yau za mu ɗora a kan al'imanu birru'uyati wa sifatun nuzul imani da cewa ana ganin Allah ranar ƙiyama masu imani za su ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma siffar sabkar Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a wani hadisi cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa sama ta farko a sulusin dare ya rika cewa wane ne ke roƙona in bashi wa ke neman ka za'i masa ko? insha Allah Allah ya kai mu rana ya to muna cikin masu ran darasin namu insha Allah nan za mu ɗora shi a nan za mu cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته